أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan dare na laraba daren talatin ga watan goma watan shawwal 1445 ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul ila ilmi usul wallafa ta ko nazumi na wato ainihin hafiz al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahmatullahi ta'ala alai an ga wata to ɗaya ga watan zulka'ida ko talatin ga watan shawwal za mu tashi baitin 199 karatu na sha uku ko ƙala rahimahullah والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا فبيننا زن راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه وينسب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر malin ya ce walwaznu bilkisti daga cikin abin da yake wato ainihin cikin imani da ranar lahira akwai yin imani da alwazin ma'auni abin awo wanda yake bilkisti da adalci za a yi awon nan fala zulma ba za a zalunci bawa ba wala yi ukhadhu abdun bisiwa ma'amila ba za a kama bawa da sabanin abin da ya aikata ba ba za a zalunci bawa ba wala yadhlimu rabbuka ahada akwai mizani wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin za a auna aiki za a bujuro da aiki faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نبي صلى الله عليه وسلم يا بين ونم ميزانا yana da tafi guda biyu da ake auna aikin alkhairi da aikin shari da shi kamar a hadisin bitaka za a daura wannan bitaka da take kumshe da la ilaha illallah a tafin sikeli a tattaro dukkan ayyukan bawan nan a daura a ɗayan tafin sikelin annabi sallama ya ce faqashatu sijillatu wa thaqulatu bitaka sai wannan la ilaha illallah ta rinjayi dukkan ayyukan shi na sabu sai ya shiga aljanna daga kaga kenan wannan mizanin mizani ne na zahiri ba kamar yadda mu'tazila suke cewa ba wata ma'ana ce ta tamamul adli wal qist suka ce ba wani abu bane da ake awo na zahiri da shi dan su a gurin su tunda aiki ba abu bane da ake ganin shi haka ba zai yi wa auna shi ba to kaga wannan a kundin su na hankalin dan adam kenan to shi ko lamari ne ake magana na ubangiji ko ubangiji daban yake da bayi fa baina najin tsakanin wa'annan mutane akwai mai rabauta mai tsira rajihin mizanuhu wanda mizanin shi zai rinjaya yana nufin ladar shi za ta rinjaya wa mukrifin akwai mai laifi aubakahu udwanuhu wanda wuce gona da irin shi ya halaka shi karafa ya karafu au iktarafa ya katarifu ma'anar shi shine wato ainihin aznaba yuznibu yayi laifi to akwai masu laifi almuznibun aubakahu udwanuhu wanda ta'addancin shi ya halakar da shi wa yunsabul jisru bil imtira'i kama ata fi muhkamil anba'i za a kafa gadar tsallaka jahannama bilam tira'i babu kokonto a cikin haka babu kokonto wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan malamai da yawa sun fassara da sirati ake nufi kama ata fi muhkamil anba'i kamar yadda ya zo a labarai ma'ana hadisai waɗanda suke kyautatattu ingantattu hukuncinsu yana nan ba a canza su ba shine ma'ana muhkamil anba hadisai sun tabbatar da sirati za a ainihin wato wuce ta kan shi ya juzuhun nasu ala ahwali mutane za su wuce ta kan siratin nan akan halaye mabambanta bi qadri kasbihim min al'amali da gwargwadon yanda ainihin aikinsu ya kasance gwargwadon yanda aikinsu ya kasance ya tabbata a hadisai musamman hadisin abu huraira a ciki ya ce wa yudrabu siratu baina zaharai jahannama fa akunu ana wa ummati awwala man yajizu wa la yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idhin sallim sallim hadisin ya cikin bukhari da muslim akwai ruwayi mabambanta akwai ruwayar abu sa'id al-khudri wanda cewa wannan siratin da ruwaya ta hudhaifa akwai kalalib a gefen shi wani zai wuce kamar kyafta ido zai wuce kamar walƙiya zai wuce kamar gudun iska wani zai wuce kamar gudun mutum wani zai wuce kamar gudun dawaki wani zai wuce kamar ainihin da rarrafe yana yankewa yana ainihin wato kujewa a haka dai zai samu ya tsallake to shine da gwargwadon aikin mutane bi kadari kasbihim min al'amali fa bayna mujtazin ila al-jinani tsakanin mutanen nan akwai mai ƙetarawa ya wuce zuwa ga aljanna wa musrifin yukabbu fin nirani akwai masu wuce gona da iri mabannata da za a kifar da su a cikin wuta thumma nunajji alladhina amanu thumma thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jafiya daga za a tsallakar da masu takawa masu imani su kuma waɗanda suka kasance azzalimai mabannata sai su ainihin fada cikin wutar jahannama Allah ka kare mu wan naru wal jannatu haqqun wa huma mawjudatan la fana lahuma sannan wuta da aljanna gaskiya ne akwai su mawjudatan suna nan kaga wannan raddi ne akan wasu daga cikin bangarori na bid'a da suke ganin kamar khawarij da suke ganin wuta da aljanna daga baya za a yi su alhalin ba haka bane Allah ya ba da labarin an riga an tanade su ya faɗi makoma ya faɗi sakamakon ya faɗi aljanna sai ce uiddat lil muttaqin ya faɗi wuta ya ce uiddat lil kafirin daga an riga an tanade su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mai wuta an nuna mai aljanna cikin mi'raji da aka yi da shi ya ga masu jin daɗi a aljanna har ya ga gida wani tafkeki ya ce gidan waye aka ce ai wannan gidan wani matashi ne cikin ƙuraishawa annabi ya ce sai na so a ce ni ne sai can hanna ina ta kallon gidan ya ce ya ga wata mata ma ta fito cikin hurul aini tana alwala sai aka ce mai ai gidan umar ne ce sai na tuna kishin umar na kau da kaina mure ce kai din za a maki shi kuma ya rasulullah sai hawaye sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu kaga an nuna mai me aljanna kuma akwai ta tana nan hakan nan wuta nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuta da aka yi mi'raji da shi ce lamma urijtu bi lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min an-nuhasi yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum fa qultu man ha'ula'i ya jibril qala ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaq'una fi a'radihim ya ga ainihin waɗanda suka kasance mazinata ce ya ga mutane a cikin wani baiti wani ɗaki mithlu tannur ya atihim al-lahabu min asfala minhum fa idza atahum zalika al-lahabu dawdaw qultu man haula'i ya jibril qala haula'i hum zinatu ainihin wato az-zinatu waz-zawani kaga duka an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuta da makomar yan wuta da abin da ‘yan wuta suke shiga na tashin hankali an nuna mai aljanna da yadda ‘yan aljanna ke jin daɗi kaga akwai wuta akwai aljanna maujuda ta ne akwai su suna nan lafana alahuma kuma ba sa ƙarewa wuta ba za ta ƙare ba aljanna ba za ta ƙare ba alkaulu bi fana'in nari kaulun يعني منصوب إلى بعض المتكلمين من الفلاسفة والمنطقيين akwai daga cikin falasifa da mantiq daga cikin mutakallimuna da suke ganin wai wata ran wuta za ta kare wanda dan zalunci ana jingina ma ibnu taymiya wannan maganar alhalin shi raddin ma maganar yake yi daga akwai yan bid'a za ku ji su suna cewa ibnu taymiya ya tafi akan cewa wai wata rana wuta za ta kare kwata kwata a lahira wanda wannan magana ce da shi ya ma kausasa harshe matuka a gurare mabambanta cikin fatawa ɗin shi akan wannan qadiyya ga wato dangane da masu faɗin haka da gasken mutakallimuna haka ba aqida ce ta ainihin wato Sheikhul Islami ba ta kusa ko ta nisa an fahimci wannan haka wuta tana nan shi yasa Allah ta'ala ya ce labithina fiha ahqaba yan wuta in sun shiga za su yi ta zama tsawon zamuna kaga ba a kayyade ba khalidina fiha abada za su yi ta dawwama a ciki abadal abadi hakan nan shi ma aljanna Allah ya kira ta daru adinin gida ne na dawwama gida ne na tabbata ba yankewa wa hawdu khayril khalqi haqqun wa bihi yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi tafki na fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farin jakada gaskiya ne وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه دكا توقر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة الإجابة وإن سك أمس كرا النبي دقسكي زاء شايد دسود قوانا تبكي نأينهم واتو الكوثر وسمع لميك ورس ابن عباس سك فسر hadisai da suka zo kan tafki suna da yawa hadisai ne mutawatirai mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi masjidan wa ihtasaba wa ihtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawd wa mas'u khuffain wa hadhi ba'du to cikin hadisan da suka tabbata akan almas akan mutawatirai akwai hadisan al hawd hadisan da suka tabbatar da wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin ibn mas'ud muttafaqun alaihi ana faraqukum ala al-haudi yace zan gabace ku zuwa ga ainihin haudi na yace wala yurfa anna rijalun minkum thumma la yuqtali janna duni akwai mutanen da da su za a taho amma za a kautar da su yace a sahabi a sahabi sai a ce innaka la la tadri ma ahdathu ba'daka sai ai wannan sun yi bid'a sun canza addinin wuta za a yi da su Allah ka tsare mu حديث ابن عمر أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح وقبنكم أنا رانا القيامة akwai wani tafki girman shi ya kai daga guri kaza zuwa guri kaza wasu garuruwa ne a ƙasar sham shi ma muttafaqun alai akwai hadisin ibnu umar marfu'a hawdi masiratu shaharin ma'uhu abyadu min al-labani wa rihuhu atyabu min al-miski wa kizanuhu ka nujumi as-sama'i man shariba minha fala yazma'u abada yace wato wato ainihin tafki na kwatankwacin tafiyar wata guda ne a saman doki a wata guda ana ana gudu ma ruwan cikin shi ya fi nono haske ya fi madara ainihin haske ya fi turaren almiski kanshi ko fuka cikin shi kamar adadin yawan taurarin sama wanda ya sha ba shi ba kishin ruwa har abada tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma muttafaqun alaihi wa hadisin Anas dan Malik manzon sallallahu ya ce inna qadara haudi kama baina ailata wa san'a min al-yaman lalle girman haudina kamar tazarar da ke tsakanin san'a tsakanin aila ta ainihin sham da sana'a da ke kasar yaman tafiya ce mai ɗumbin yawa ya ce wa inna fihi min al'abariki ka adadi nujumin samai akwai finjalai da kokukan shan kayan daɗi a cikinsa kamar adadin yawan taurari na ainihin wato sama shi ma muttafaqun alaihi an gane wannan ai wannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da suka zo akan alhaudu sai ya ce kaza lahu liwa'u hamdin yunsharu وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل ال- في إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار الن- دار النعيم لأولى الف- ل- لأولى الفلاح لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي malam yake cewa kazalahu liwa'ul hamdi hakan nan annabi sallallahu yana da tutar yabo da jinjina ranar alkiyama yun sharu da za a ainihin wato bude mushi ita wa tahtahu ar-rusulu jami'an tuhsharu karkashin wannan tuta za a tada dukkanin manzanni dukkan manzanni za a tada su karkashin wannan tuta ta yabo ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa min al-laili فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقول حديثي تكن سنن الترمذي أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي حديثي نيميس أو sanni ne shugaban dukkan ‘ya'yan annabi Adam ranar alkiyama babu ko jayayya kuma babu alfahari, ya ce sannan a wannan rana wato ainihin tutar yabo tana hannuna babu wani annabi tun daga Adam da wanda ya biyo bayan shi, face sai an tada shi ƙarƙashin wannan tutatawa, kaga shi shugaban dukkanin halitta ne, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Hadisin yana cikin sunan Tirmidhi a Sheikhul Albani, ya inganta shi cikin sahihul jami' sannan sai a shafa'atul uzma sai ya ce mi kaza lahu shafa'atul uzma kama qad khassahu Allah biha takarruma sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike da ash-shafa'atul uzma babban ceto da Allah ta'ala zai saurari bayi saboda wannan ceton da annabi yayi da izinin Allah wato shine ash-shafa'atul uzma domin za a tashi ranar alkiyama Allah yayi kushin da bai taba yin kalarsa ba mala'iku ba za su iya tunkara shi ba annabawa ba su tunka balantana kuma wa gairahu to saboda haka a wannan yanayin annabi sallama shike da dama na yin wannan ceto al'uzma sai kama kad khassahu Allahu biha takarruma wurin da Allah ya keɓance annabi sallama da wannan ceto dan ya girmama shi ya daraja shi ya mutunta shi takarruma min ba'di idnillahi wannan ceto zai kasance bayan izinin Allah dama ash-shafa'atul muthbata takunu ba'da idnillahi ta'ala wa ridahu ala man yushfa'a lahu wa idnuhu ala man yashfa'u sai Allah yayi izini ga wanda mi wanda zai yi ceton wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a la min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda sannan sai Allah ya yarda da wanda za a ceta da ba gaba gadi za a yi ceto ba ba mutum wanda ya ga dama zai zaba ba mun sha buga misali ta yiwu mutum za a bashi ceto ranar alkiyama saboda shi shahidi ne misali amma kila ba zai ceto baban shi ba ba zai ceto baban shi ba saboda wala Allah sun kasance laisu ahlal lishafa'a wala Allah quburiyuna ne wala Allah bokaye ne wala Allah yan tsubbu ne wala Allah kaza ne to ba a ceton kowa kuma sai mumini sai wanda Allah ya zaba kun fahimci wannan ayat to daka Allah ta'ala ya keɓance manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ainihin wato wannan ceton min ba'di iznillahi la kama yara kullu quburiyyin ba kamar yanda dukkan masu bautar kabari suke gani ba ala Allah iftara wadanda suke ma Allah kage wato yan bid'a da sufaye quburiyuna wanda suke ganin shehunnansu da waliyansu za su yi ceto ko da Allah bai so ba ai babban riga ma ya ce sai ya yi sau dubu saba'in ko kowane dama na da riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu na ɗaukan mutum dubu saba'in kuma sai ya je ya dawo so dubu saba'in duk Allah bai sani ba can daga baya ce shehi kai habacin ɗazu kana ina baka wuce aljanna ba da kuma dubu saba'in so dubu saba'in a rigar shi sai kuma ɗan kunya ta ɗan kama shi ya yi simi simi kai shehun nan na hakkin aljanna suka dinga bayarwa shekarun da suka wuce ta wai wani kile ne ko wai aljanna da wata kofa ta baya wace ka lallaba ka je sunan kwadan ma fa irin wancan kwadan wawa ya kulle irin kin da ko da kusa ana bude shi wai irin shi ne suke bayarwa wai a aljanna sai ka lallaba sun da shehi ne ya baka sai ka je ka bude ka samu kai sun wagalin ka shiga kai fraud gaba wanda ya raina Allah kamar su raina Allah ne wani raina Allah ne to su irin bayan da suke zato ba sun mai da ceton kamar kawai sana'ar su suke suna cin dukiya ta mutane suna cutar da su suna cutar da su da aka ceto sai Allah ya yi izini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ba zai yi ceton ba sai da sai da izinin Allah subhanahu wataala yace yashfa'u awwalan ila ar-rahmani farko annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya fara neman ceto ne zuwa ga Allah gurin Allah zai je ya nemi ya sa baki ya nemi alfarma kama kada ainihin wato ainihin fi faslil qada'i gurin a rarrabe hukunci tsakanin mutane baina ahlil mawqifi tsakanin wanda suke tsaya a wannan farfajiyar ta filin alkiyama dan da Allah ya ki sauraron kowa sai an zauna tsawon shekara 50 yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya roki Allah subhanahu wataala Allah sai ya bashi dama sai a zo a yi hisabi min ba'di an yatlubuha an-nasu bayan mutane sun ta neman wannan ceton ila kulli ulil azmi gurin duk wani babban wato manzo ma'abota azma alhudati wanda suke masu shiryatarwa alfudala wanda suke masu falala su annabi nuh alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa da annabi adam alaihi salam gurin shi za a fara zuwa lakin annabi adam baya cikin ulul azmi so da yace wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma lakin li fadli al asbaqiyya so da shine na farko sai an fara zuwa gurin shi aka je gurin annabi adam zai bada uzuri cewa an umarce shi kar ya ci ice aljanna ya ci ce ya abana ya kai babanmu wato kai mana ceto gurin ubangiji ya ainihin wato shigar da mu aljanna sai ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum yawan ba kuskuren da baban ku ba da yanzu kuna cikin aljannar annabi Musa ma ai haka yace mai ko ce ya adamu lima akhrajtana min aljannati wa ashqaitana dan me ka ja muka fito daga aljanna wato banu isra'ila sun gora shi da kyau ne daka da yadu da annabi adam yace haba baba ya kai mana irin wannan aika-aika shi ne ya ce haba musa kai da allah ya rubuta ma taura da hannun shi ya magana da kai har ka tuhume ni da abin da allah ya kaddara mu kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin shi ne annabi salam ya ce sai annabi adam ya ci nasara a tattaunawar da aka yi to amma a filin alkiyama su da yake annabawa abin da mu a gurin mu ba laifi bane a haƙƙinsu sai ya zama laifi saboda girman su da ɗaukakar su haka sai ya ce ai kuskuren duk da fa Allah ya yafe mishi ko wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada qala rabbana zalamna anfusana wa illa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kuma Allah ya ce ya gafarta musu fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim amma kuma duk da haka a ranar da ya tsoro sai ya ƙara yawa ce ku tafi gurin annabi nuhu shine farkon manzanni azo gurin annabi nuhu ya ce kai ni da ne addu'a aka halaka daga aka halaka duniyar gabaki daya alhalin sai da ya roki Allah ya gaya ma Allah uzurin shi ko yace innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara so da Allah ya ce mishi lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya'malun ce ku tafi gurin annabi Ibrahim shine khalilullah je gurin annabi ibrahim tun da ne karya uku alhalin duka ƙarairayi ne wanda duk tauriya ce wato ainihin hila ce ya yi kuma uzuri ne da larura ta sa ya yi su amma kuma duk da haka sai ya ji nauyin zuwa gurin allah ce ku tafi gurin annabi musa shine ainihin wanda allah ya yi magana da shi je gurin annabi Musa ya ce ni da nai kisan kai duk da fa Allah ta'ala ya ce ya gafarta mushi ko fa wakazahu Musa faqada alaihi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu amma duk da haka sai abun ce ku tafi gurin annabi Isa shine kalimatullahi wa ruhu to shi annabi Isa ba zai tsaya ka wani uzuri ba ƙarshen abin da zai ce wa mutane sai ya ce lastu laha wannan ba aiki na ba ne ba ai wannan ceton ya fi ƙarfi na an gane ko ce lastu laha walakin alaikum bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce fa ya atuni fa aqulu ana laha ce fa ainihin wato sai in ce wannan aiki na ne ce fa asta'adhinu ala rabbi ce sai na sai in nemi izini gurin ubangiji na fa yu'zanu li sai a ainihin wato yi mun gafara ya ce wa yuftahu alayya bi mahamida Allah sai ya mun wani buɗi wani fatahi na wasu kalmomi na yabo da jinjina da ban san su ba ma ni sai kawai in ji ina ta yi ma Allah kirari ina ta yaba Allah ina ta annabi yayi ta sujada yayi ta sujada can sai Allah ta'ala ya ce ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushaffa kamar yadda wannan yazo cikin sunan Tirmidhi da riwaya ingantacciya sadaka kaga wannan ceton ma sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan ita ce a shafa'atul uzma kun gane ai min ba'di an yatlubaha an-nasu ila kulli ulil azmi al-hudatil fudala wa thaniyan yashfa'u fi istiftahi darin na'imi li ulil falahi hakan nan ceto na biyu ai mun ce ceto da annabi sallama zai ko kuma nau'ukan ceto sun kai shida wanda al-hafiz ibn hajar ya ambata cikin fathul bari na farko shine ash-shafa'atul uzma na biyu ita ce ash-shafa'a wadda take ta istiftahul janna ba wanda zai shiga aljanna sai bayan neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya ceto yan aljanna daga zama a wannan hali da ake ciki wanda yake almuhish yana da firgitarwa baka sani ba wato baka wuta baka aljanna ai sai a hankali to ba za a bude aljanna ba sai ni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin Anas dan Malik yace ati babal janna zan je kofar aljanna fa astaftihu in nema a bude aljannan fa yaqulu al-khazinu sai ainihin mai tsaron aljannan yace man anta waye ne fa aqulu sai in ce muhammadun muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai yace bika umirtu an aftaha ai da ma kai aka umarce ni in bude maka bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka ba wanda ya isa a bude mai kofar nan kafin kai sannan sai a buɗe ƙofa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tare da ainihin wato al'ummar shi da sumu insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya tabbata cikin sahihu muslim hadha wannan kenan wa hatani shafa'atani khussata bihi bila nukrani wannan ceton biyu da shafa'atul uzma da shafa'atu istiftahil janna an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su babu inkari kan haka ba wanda ma zai nema hatta annabawa sun san ba nasu bane sai wanda annabi Isa zai ce lastu laha rahimallahu mur'an arifa qadara arafa qadara nafsihi suke cewa Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin shi ka san waye kai ma alheri ne baiwa ce da kai wanda shi yana nan bai san ma waye shi ba da ka sai annabi Isa ya ce lastu laha alaikum bi muhammad sallallahu alaihi wasallam to babu inkari akan wannan sai ce wa thalithan yashfa'u fi aqwami wato ceto na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto dangane da wasu mutane matu ala dinil hudal islami wanda sun mutu akan addini na shari'a addini na musulunci wa aubaqatuhum kathratul athami amma yawan zunubai suka halakar da su fa udkhilun nar bidhal ijram sai suka shiga wuta saboda wannan laifin da suka yi wato sune ahlul kaba'ir min muwahhidil muslimin masu tauhidi amma dai suna aikata wasu laifuffuka na kaba'ir mazinata ne mashayagiya ne makaryata ne kaza kaza barayi ne da sauransu za su shiga wuta in Allah bai ga damar yi musu rahma ba li anna sahibal kabirati tahta mashi'ati rabbi subhanahu wa ta'ala in sha'a afa bi fadlihi wa manni wa in sha'a aqaba bi adlihi in ya ga dama sai ya mai ukuba da adalcin shi in ya ga dama ya yafe mishi da falalashi to wanda aka shigar da su wutan annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a gare su an yakhruju akan su fito min ha daga wuta ilal jinani zuwa ga aljanna bi fadli rabbil arshi dhil ihsani sau da falala ta ubangijin al'arshi ma'abocin kyautatawa akwai hadisin anas dan malik shi ma wanda yake cikin abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah nabi sallallahu alaihi tirmidhi nasa'i tirmidhi abu dawud tirmidhi ibn majah ya cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na zai tabbata akan masu aikata manyan laifuffuka daga cikin al'ummata haka wannan shi ma ainihin tabbatacce ne wa ba'dahu bayan wannan ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi yashfa'u kullu mursali duk wani manzo mursal duk wani manzo zai yi ceto wa kullu abdin salihin wa wali da duk wani bawa na kwarai da waliyin Allah wanda yake mai bin Allah subhanahu wata'ala daga cikin mala'iku da mutane za su yi ceto ranar gobe alkiyama kamar mu shahidi da ya mutu a filin daga za a ba shi ainihin ceto ƙananan yara da suka mutu kafin su balaga za a ba su ainihin ceto da sauransu wannan duka dalilai sun tabbatar da ainihin wato haka an gane wannan ai eh wa kullu abdin dhi salahin wa wali yace kullu abdin salihin ko kullu abdin dhi salahin wa wali da duk wani bawa ma'abocin kintsi mutumin kirki da waliyin Allah ta'ala za su yi ceto amma kullu dinnan da ya kawo akwai nazar a ciki ba kowa ne zai yi ceto ba sai wanda Allah ya zaba cikin bayin Allah din ma na gore za mu bar shi haka sai mu tashi wa yukhrijullahu minan nirani jami'a man mata 'ala al-iman Allah ka kashe mu akan imani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam